samu ko a ce tambaya kasuwan cewa za a yi ai ba kwa tambaya shi yasa kuke ta samun matsala wai tambayar shi ne ka zo ana ma wasa maza sai a saka ya a ce sammu ko asiri ko dabo ko abin da ya kama da haka wani ma sai a ce da sunan wani lakani ko wani abu to duk abin da za a yi da ya zama akwai irin wannan hidima da aljanu wasu kiran aljanu da wasu duk irin wannan dai suna nan kala kala bai halatta da haka mu ji tsoron Allah a lamarin mu na rayuwar duniya mu kiyaye duk abin da zai raba mu da imani sau da mutum zai shiga zafe-zafen ne don ya samu buɗi a kasuwa ko don wani ya zan masa karfin kafa sai ga an ji an yi wani kulle-kulle a cutar da shi Allah ya kaddara wani ya haukata shi to wace riba za ka samu a duniya ka yi ma wani sihiri ya haukace ka raba shi da iyali ka raba shi da dangi ka raba shi da kaza ya shiga duniya mafi yawan mahaukatan da kake gani da yawa haukas suna da alaka da irin wannan sihiri to me ribar ka a duniya yara ya cikin wahala da damuwa ka sa ɗan uwansa cikin damuwa kuma an je an mutu an je gaban Allah kuma Allah ku zai isa Allah tsaye kuma ko da irin wannan jaraba ta faru an yi wa mutum sihiri alamomi sun bayyana sihiri to ba a warewa sihiri da sihiri shari'a ba ta da wannan abin da ake cewa annushra an yi mutum tsafi sai a je a yi wani tsafin don a samu waraka wannan ma bai halatta hallu sahiri an yi masu shi ne annushra bai halatta a yi ta hanyar tsafi a magance tsafi kun zama ɗaya ke amma akwai hanyar da shari'a ta koyar addu'o'i da za a yi kuma da ikon Allah za a samu waraka Allah ce da ke to za mu ci gaba da tambaya ta ashirin da ta wani tasi'a wani shiri hal nalbasul khayda wal halaqata lishifa to wannan tambaya tana magana kai matsala ne ita ma ne da ke kaiwa ga yin shirka ne ko dai babbar shirka ko karamar shirka gwargwadon irin salon da aka shi da abin da ya shafi rataye-rataye ya rataye wani abu sunan neman kariya ƙanana ko za a ɗaura musu don ya tsare su daga hannun wata ko daga bayu kamar da ake baya to irin wannan daren ya halatta mu ɗaura Allah mun gode ba wato samun shari'a ba karamin alheri ba ne karantarwa na sunna ga al'umma da duk irin wani ana yi zai wahala ka ga yara ba ga yaro da wannan zaren a wuya wani ma an yi zaren sai a huda wata azurfa ko wani zobe sai a kura sai a lura wani makankari ko wani dodon koɗi wani ma ga wani abu ɗan kankani kamar me haka dai kamar ɗan wani kaho kaho sai ga an hura an rataya yaro ƙarami tun bai girma ana so a mai da shi mushriki Allah ya sauwa amma yanzu abun ya zo da sauki gaskiya ko a rataya masa laya yar kankanwa wani ma jigida za a gan shi da ita e jakan layin gaba ɗaya kewaye ne gaba wai hakan ana nema masa kariya ne e zamani ya zo akwai sharri iri iri bari a masa magani haka ai wannan an saki hanya ko Allah da ya tsare shi tun yana cikin mahaifiyarsa yana dugon mani kwana arba'in ya zama gudan tsoka gudan jini aka haife shi duk ba za a nema masa kariya da wurin Allah ba to shi ne ke tambaya ya halatta mu ɗaura irin wannan zaren eh kowa neman kare yaro daga aljanu ko daga masu baki ko daga kaza da kaza ko maganin wani ciwo a ce wannan zaren magani ne na wata cuta ya halatta a ɗaura wannan zare walhalaka walhalakata da kuma ƙawanya shi ne alhalaka yauwa ita ma dai ana ratayawa ne galibi a wuya ko a hannu duka dai da wannan manufa ne akan yi zobe na azurfa ko tagulla ko ma na ƙarfe rataya a wuyan yaro ko a wuyan dabba har dabba ana rataya musu lishifa saboda neman lafiya ko waraka daga ciwo wato manufofin da yake sa a yi wannan rataye-rataye suna da yawa ko dai neman a tunkuɗewa wani bala'i kafin da rafin bala au dafihi ko karewa ko wannan bala'in ya riga ya faru ne to sai a rataye wani abu saboda neman neman magani kila yana razana da daddare na mafarki na tsoro sai a je a masa wani abu da za a rataya wata laya da za a kasa a kasan filo wai wannan zai ɗauke wannan wannan yanayin da suke ciki. ko karewa musibar mata zo ba irin wannan rataye-rataye galibi suna kai mutane zuwa ga zuwa ga shirka ana yin laya ko a yi- a rataya a jiki ko a kofar gida ko kofar shago yawa sai ga an yi wata ma jaka za a yi guda sai a samu wata jaka a zara wani abu a ciki ko allon kafaɗa ko kamar saniya ko kamar rago ko a idan mutiya abubuwa dai ga su nan tarkace kala-kala sai a zuba jaka a daura kowannan ana nufin kariya ne kar a barawo ya shigo gida wani barawo da ya zo ta jakar ya fara ya bincike su da zangare an ga magana ta gare ku ko kamar wata dabba inda kahon yana kariya da dabbar ba za ta yi ta aika ta ya za ka ɗauko kaho kuma ka ce shi ne zai ba magani ko a ce a rataya a mota maganin haɗari sai da an rataya mota ba za ta faɗi ba sau nawa aka ga motocin sun faɗi kuma ga layan an taɓa harba ɗan fashi aka samu rigar layu a cikinsa don amfanin layu kenan ya sha bindiga goma to galibi shi musulmi so ake ka zan mai tawakkali ga Allah ba ruwanka da rataye wani abu wai da suran zai kare ka babu wallahi zaman ka lafiya ce ko a tona rami a binne wani abu wai duka da sunan kare musiba to irin wani abubuwa shi ne ke ambata mana ke tambaya da ya halatta mu yi wannan aikin jawab fara ce to ga amsa wannan tambaya la nalbasu ba bai halatta mu saka su ba mu daura wannan abubuwa ko a ce za a daura daga ko abin da ake daura a hannu ko jigida a kungumi akwai duka irin wannan zinan ko goro ko laya ko wani abu ce bai halatta mu saka irin wannan ko kaɗan bai halatta mu musulmi ya ɗaura wani abu wai da sunan abin ya kare shi li kauli ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki kaga tsarin da ya rubuta littafi duk wata tambaya da ya kawo ya ba da amsa to zai kawo maka aya Allah ta'ala ya faɗa a suratul an'am aya ta goma sha bakwai wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu me karshen aya wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya faɗa a suratul an'am wa in yamsaska Allahu bi khairin Allah ya sa ya nufe ka da wani alheri ya samar maka wani alheri eh fala ka fala a biturin kai ko na farko kenan in Allah ya shafe ka da wata jinya biturin da wata wata cuta yawwa kamar dai rashin lafiya eh maradin aw faqarin aw bala'in aw shidda in Allah ya shafe ka ya nufe ka da wata rashin lafiya ya dora maka jinya ko ya dora maka wani irin matsi na rayuwa eh, talauci ko fakarin ke Allah raba mu da shi au bala'i ko wani bala'i Allah ya nufe ka da shi a rayuwa a jikinka ko a zuciyarka ko a iyalinka to duk Allah na jarabawa au shidda ko wani tsanani Allah ya nufe ka da wannan to ka sani kai musulmi fala kashifa lahu illa huwa ba mai juyar da wannan ya kuranye wannan halin da kake ciki na rashin lafiya ko wani bala'i ko wata cuta ko wani tsanani ba mai ɗauke ba ya yaye maka wannan sai Allah kaga ashe ɗaura wani zare ko laya ko goro ko wani abu ba zai ɗauke maka wata musifa da Allah ya ɗora ba sai Allah to wanda ya san wannan aya ya yadda da wannan aya ai ba zai je yana wannan abubuwa ba wasu layin ba za ka samu tarkacen da yake ciki kawai ya isa sai ya baka tsoro wata sai an hada da jini wata da jijiyar jariri wata da idan mutum wata da al'aura ga su dai abubuwa iri-iri sai a ce maka kuma ka je ka sa magani dunan a magabata sun yi sabani game da hukuncin laya ko suna ganin idan laya ya kasance zallan ƙur'ani aka rubuta aka rufe suka ce wannan an yi rangwame to amma dai duk da haka su a salaf tun da kan sahabbai daga cikin su akwai wanda suka haramta laya kowace iri ko ta ƙur'ani ko wanda ba ta ƙur'ani ba suka ce haramun kuma wannan shine saddun dari'a a kange mutum gabarin kaiwa gare ka da haka in Allah ya shi ya nufe ka ko ya shafe ka da wata jiya ko ta damuwa ko wani talauci ko tsanani wallahi ba wanda zai kuranye maka ya yaye maka ya juyar da wannan masifa gaba da kasi Allah to wannan dalili ne na hal- haramcin wannan daure-dauren ko dai zaren da za a yi tofi a daura ko wata ƙawanya da za a kodara cewa za ta ɗauke ciwo ko za ta kara musiba da dai abin da ya kama da wannan dalili ne cewa bai halatta yi ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ya faɗa a cikin hadisi Ibrahim ibn Husayn yace amma innaha la taziduka illa wahal in bidha anka fa innaka law mitta ma aflahat abadan sahihun rawahu al-hakim wasahu wasahahu wa wafaqahu zahabi wannan hadisi an samo ne daga Imran dan Husayn Allah ya kara musu yarda manzo Allah sallama ya ga wani mutum a hannunsa akwai wani zare da ya daura a hannu. sai ce ma haza me wannan sai ce min alwahida ya daura ne saboda ciwon hannu wani ciwo ne da ke samun danzi wahida sai manzo Allah ya ce masa amma innaha la taziduka illa wahida yace ka sani wannan ba abin da zai kara ma sai rauni in bidha ka cefar da ita ka jefar da wannan zaren ko layan ta ka daura ko daga ɗin ka jefar da ita ga bare bayan da ka launinta domin lallai kai da za ka mutu wannan abin yana tare da kai wannan zaren da ka daura ko layan ko daga ba a lata abadan ba za ka taɓa samun rabo ba har abada ka ji wannan narko ba mutum ya mutu ya daura irin wannan abun da neman kariya wanda ce bai taɓa samun rabo ba har abada saboda ya ɗan farar da zuciyarsa ga wani Allah ya ƙudura cewa wani Allah shi ne zai ɗauke mar masifa ko cuta kaga wannan rashin samun rabo a nan duniya da lahira sai dai bala'in ma ya karu Eh, sai dai raunin da bala'in da musifar ta karu amma ba zai ɗauke masa wannan musifar ba Allah tsare to malama suka ce a su wannan abuwa da ake daura a ake daurawa ban hukuncin su ya bambanta a idza ataqada annaha tadfa'ul bala bi nafsiha fa huwa shirkun akbar idan mutum ya kudurta cewa daura laya ko wannan zare ko wannan a, kawanya shi a karan kansa zai dauke bala'i layar za ta yi masa maganin bala'i a karan kanta ita da kanta yana ga inda wannan laya motar sa ba zai hatsari shi yasa ko ya kama hanya sai ya tuno ya batta a gida to zai yi kwana da wadau to da ya dan fara zuciyarsa in ba wannan layar a motar za a san matsala haka matsala ta faru ko? to idan ya kudura haka a to wannan fahuwa fahuwa mushrikun shirkun akbar to wannan shirka ne babba ka kudura wani abu ba Allah ba da karata ya kadan fara da shi zai zai tunkuɗe ma masifa to shirka ne babba irin sa ne wanda in mutum ya mutu tare da shi bai so ba yayi watsi da wannan kayan ba to har abada ba shi ba sabon Allah ya tsare wai za ta kada annaha sababu idan kai kudura cewa wannan layar ko wannan zaren da ya daura ko wannan kawanya da ya daura sababi ce eh ba layar ne za ta kare shi ba amma in tana nan Allah zai kare shi ya dauka cewa sababi ce wa anna Allah huwa alladhi yadfa'ul bala kuma ya yarda Allah shi ke tunkudewa bala'i fa hadha shirkun asgaru to wannan shirka ce karama eh shirka ce karama mun gane bambancin ko yawwa shirka ce ba ta kai wancan na farkon ba shi ya da layarsa ba za ta kare shi ba amma in tana nan allah zai kare shi ya zama karfa shirka saboda ya kudurta abin da yake ba sababi ba a matsayin sabab ya kudur abin da babu dalilin shari'a da ya nuna hakan ya halatta hakan sababi ne sai ya mai da shi sababi to ya zama shirka karama kuma akwai mace tsakanin babbar shirka da karamar shirka ko ita babbar shirka mutumin da ya mutu yana yi zai da ruwa Allah ba zai yafi ba amma karamar shirka ba ta da wanda mutum a wuta sai dai ita ma babban laifi ne malama sun ce ta fuka ba hira girma Allah ya tsare wala ya halin da ya duka wani abubuwa na rataye-ratayen wajibi ne mai watsi da su mu dan farar da zuciyarmu zuwa ga Allah madaukakin sarki a su'alu salasi tambaya ta talatin hal tu'allaqul kharazatu wal wada'atu wa nahwaha to shin ya halatta mu murata ya al alkarazatu ita ne ake cewa tsakiya ita ma dai nau'in layin ne za a fufu da ita wannan shi wannan zaren sai a saka wasu abubuwa sai a rataya alkazara ke ko dai a yi ta da layu ko da wasu kulakulai ko da gaba da walwala ata da kuma makankari da ake cirowa daga cikin ruwa shi ma ana huda shi sai a rataya a wuya wani waha da makamantansu suna nan da yawa kamar da muka ambata suna nan da yawa abubuwan da ake ratayawa gwargwadon ƙudurin itika da mutane ya halatta mu sanya wani abubuwan jawab amsa ya ce la nu'alliqu ha min al-ayn bai halatta mu rataye waɗannan abubuwan wai saboda maganin kambun baka ba eh kambun baka gaskiya ne shari'a sunna ta tabbatar eh wani dafi ne a harshen wasu mutane idan sun ga abu da ya burge suka yi magana ko ya suka yi akan abu in Allah ya kaddara sai ya gaba da musiba masu shi ma yawanci ba za su na da shi ba da ya ga abu ya ce kai wannan yaro da kyawu yake sai ya gaba da rashin lafiya kai ko garken dabbobi ya gani mai kan babban ya ce kai wannan shanu suna da kyau wallahi sai su ta mutuwa wani bala'i ne wani dafi ne a harshen wasu mutane yake cewa al'ayi kuma gaskiya ne al'ainu haƙƙun shi wannan ainu gaskiya ne shi yasa annabi yaqub alaihi salam lokacin da yan uwa annabi yusuf za su shiga garin masar ko har ya musu wata wasiya ko yace ya bani yadkhulu la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa ma ma menene ma ughni ankum min allahi shay'a illa hajatan fi nafsi yaquba qada yace ya ku ƴaƴana kar ku shiga mu- mu- misira garin masar ta kofa guda ɗaya, ku shiga ta kofofi daban-daban ta ga wannan wani ilimi ne wani salo ne na neman kariya daga irin wannan kambun baka ɗaya. saboda mutane ne kyawawa kuma suna da kama ɗaya yanzu na za ka ga mutane su shigo su goma kuma kamar su ɗaya dole za a zuba ido kuma a yi ta maganganu ko to saboda gudun wannan ya ce su shiga ta kofa daban-daban sai a gama a gari kawai ya ce amma duk da haka ba zan magance muku komai a wurin Allah wannan ɗaukan mataki ne na kariya kuma ya halatta duk abin da yake a zahiri yana iya karewa ko zai yi magana a iya to shi ne a wannan ma'ayi mala ya ce bai halatta ba ba ta irin wannan tsakiya ɗin ko ko wada'a wato makankari ko dai wani yana buratayawa wai da sunan neman kariya daga kan babba sunna ta karantar da addu'a da ake karanta ma yara kanana maganin kowane irin musifa ne ba sai ka yi laya ka daura yaro ba manzo Allah sallallahu yana nema Hassan da Hussein zari ko yana cewa o idu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ya wadata sallallahu alaihi wasallam yace ina nema muku tsari bi kalimatin lahi da kalmomin Allah min kulli shaytan daga kowane shaytan kowane irin shaytani mai cutarwa wa amma da dukkan wani abun da yake dafi ba abocin dafi ko ko kuda ba ko maciji ko menene sai ce min kulli nafsin a wa- min kulli shaytan wa hamma ko wa min kulli ainin lama da dukkan wata idanu ba abocin dafi shine kambun bakare to idan kana yaro addu'a da wannan addu'a ta wadatar masa ga barin kowane abu da zaka daura masa da falaki da nasi yara ƙanana in za su kwanta bacci in ba za su yi baskai su yi karatu sai da karanta musu Eh mahaifiyarsu ko mahaifi ya karanta ya shafe musu jikinsu da shi a rika kwantar da su su rika kwanciya da tsarki ana musu addu'a insha Allah ba abin da zai same su To wannan shine a da kauli ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki wa in yamsak wa in wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu ita ne dai wancan aya idan Allah ya s- ya shafe ya shafe ka da wata cuta ko wani wata jinya ko wani bala'i to ba mai yaye maka sai shi Allah kame da idan alheri Allah ya nufe ka da shi ba mai hana alheri ya same ka wani yurid da bi khairin fala rata li fadli Allah ya nufe ka da samun alheri ko dukiya ko wani abu na na daukaka a duniya to ba mai sai ya kore wannan ya hana wannan falalan Allah daga barin zuwa gare ka da haka wani ba Allah ba zai hana ka samun abin da Allah ya baka a wata sura suratul fatir Allah ta'ala ya ce a ma yaftahi Allahu lin nasi min khairin min rahmatin fala mumsika laha sannan kuma
وما يمسك فلا مرسل wa ma yusik fala mursila له lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim duk abin da Allah ya bude wa mutane na alheri na arziki na wadata zaman lafiya kwanciyar hankali to ba ne sai kame ya hana wannan gaban sabo in Allah ya rubuta za ka samu alheri to wani bai sai hana wallahi bai sai haka idan abin da Allah ya rike ya kame gabarinka to ba wanda ya sa kuma ya sa ka samu wannan abu. Allah shi ne mabuwayi ba wanda yake gagarar zago mai hikima wajen gudanarwa to wannan aya dai irin wata aya ne tana tabbatar da cewa in Allah ne mutum da wata cuta ba mai yayi masa sai shi da haka batun dogaro da wasu abubuwa na dabaru rataye-rataye ɗaure-ɗaure wanda duk ba zai baka mafita ba a rayuwa ka ɗaukar zuciyanka ga Allah ka zan mai tawakkali ga Allah karki sabubba na neman kariya addu'o'i karatu zikirori wallahi ka zauna lafiya ba abin da zai same ka in ku ga wani abu ya same ka to dama Allah ya rubuta ba makawa sai wannan abu ya same ka wa qala sallallahu alaihi wa sallama man allaka tamimatan faqad ashraka sahihun rawahu ahmad at-tamima al-wada'atu tu'allaqu min al-ayn hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya ce man allaka tamimatan duk wanda ya rataye wata laya fa qad ashraka hakika yayi shirka kaga yazo da hakun tafi tabbas yayi shirka akwai wani hadisi da kuma tafi ne amirin hadisi ne marfu a yace man ta'allaka tamimatan fama fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaka wada'atan fala wada'a Allahu lahu wannan hadisi ne marfu idan ta hadisi marfu shine wanda aka riwaya shi ta kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi marfu ko wanda ya ambata shi bai godiya wa ma udifa lin nabi marfu duk abin da ruwa da aka jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai inqita'i na isnadi ba to shi yake to hadisi marfu wannan hadisi na uku ta bin amirin wanda salama ya ce man ta'allaka tamimatan duk wanda ya race wata laya da nufin cin wata bukata bala a tamman lahu lahu kar Allah ya cika masa bukatarsa kar Allah ya cika masa burinsa kaga wani addu'a ce a kansa ko ta musiba kar Allah ya cika masa burinsa wa man ta'allaka wada atal wanda ya rataye makankari ko dodon kodi shi ma da wannan manufa ta neman kariya bala wada Allah lahu kar Allah ya kwantar masa da hankali kar ya samu nutsuwa yasa duk inda ka san mai wannan sun kullum za ka samu kullum a cikin fargaba yake wani ko ciwon kai ya same sai ya jingina da wani ce ba ma baki wane ne da ma jiya mun yi musu da shi wallahi komai ya faru da shi ba zai dogara ga Allah ba sai ya jingina ga wani in motar sa ne ta yi hatsari sai ya yi tunanin ai wani ne ba in katangar gidansa ne ta faɗi sai ya jingina ga wani kaga wani akwai rashin akwai rauni na imani ya zo bokaye da matsafa sai ta cin dukiyarsa ga asara kuma ya je ƙara biyan lada a baya kaga ya bi ba to da haka wani addu'a ce manzo Allah ya masa duk wanda ya rataye raya to kar Allah ya cika masa burinsa wanda ya ya rataye wannan a wada'a din shi ma kar Allah ya bashi kwanciyar hankali da nutsuwa wannan hadisi ne wanda Ahmad ya rawaito at-tamima al-wada ya fassara tamima da wannan makankari ko dodon koɗi da ake fitarwa daga ruwa a fuda a rataya da sunan neman kariya ko magani daga kambun ba to Allah umil ayin wanda ake ratayawa saboda al'ayi to duka wani abubuwa ne bai halatta ga musulmi ya ya- ya rika amfani da su bai halatta ba so ake ka zama mai cikakken tawakkali mai dogaro ga Allah madaukakin sarki ya muke lokaci na a sai tambaya ta talatin da ɗaya ma hukumul amali bil qawanin mukhalifati lil islam to ga wata matsala kuma Allah ta'ala saukar da Qur'ani ne domin a yi shari'a kuma a yi a gudanar da rayuwa da shi ko a yi hukunci da shi a bauta ma Allah da shi to amma mun samu kanmu a wani yanayi na jarrabawa wanda galibi dokokin da ake gudanar da mulki ko sarrafa ƙasashe da ita a yau ba dokoki ne na Allah tsare-tsare ne na adam wanda ya zauna ya tsara su yana ganin ita ne za ta kai shi ga mafita shi sa muke ta shan wahala su ne alkawari waɗansu dokoki kamar constitution ke to me hukuncin aiki da waɗannan dokoki wanda suka saba wa musulunci domin idan ka kalli wannan dokokin za ka samu sun yi har riga da ake shari'a Allah ya ce a yi kaza sai constitution ce kaza za a yi a ta tsari na mulki za ka samu ba irin tsarin da Allah ya ce ba shi ake yi ya saba tsarin Allah ya tsarin da ake na demokradiyya salo na mulki ba tsarin Allah ba ya sa ake ta shan wahala aka gagara samun zaman lafiya saboda wasu tsare-tsare ne wanda ɗan adam ya zauna da tsari shi yasa mu a matsayin mu na musulmi ɗauki irin wannan dokoki kawai a matsayin larura ta sa muke rayuwa ƙarƙashin wannan tsarin bayan dan mun gamsu da shi ya yi daidai da shari'ar Allah ka sa a ranka cewa kawai kana wannan ne bisa darura saboda ba da ranka to me hukuncin aiki da irin wannan dokokin da suka saba ma addinin musulunci jawab amsa ce al'amalu bil qawani lil mukhalifati lil islami kufurun idza ajazaha aw itaqada salahiyyataha to aiki da waɗannan dokoki wanda suka saba wa musulunci irin kundi na dokoki na ƙasashe galibi constitution a su da iri to aiki da su kufurin kafirci amma da sharaɗi ya za a jaza in mutum ya halatta su ya ce ai constitution ma halal ne ai daidai yake da shari'a da ƙur'ani halal ne kawai ai ai duk abin da ya zo a constitution a ya halatta ya to duk wanda ya halatta aiki da wata dokan da ba ta Allah ba to ya kafe ta ya kafe ta a wai ta kada salahiyyata ha ko ko ya kudurta suna da kyau eh dok- dokokin da ba na Allah ba daidai ne su ne ma suka fi dacewa da zamani yanzu ana an ci gaba a duniya shi za a zo ana ɗaukowa Qur'ani ana kaza da kaza sai ya kudura yin hakan daidai ne shi constitution ya masa har ma ana ta kokarin haddacewa sa- sakin layi na kaza lamba ta kaza ka haddace shiriri ta kawai har ma hujja zai ka ai constitution ya bada dama a yi ya maka da shi ga qur'ani kana magana constitution to idan mutum ya kudurta cewa wannan tsarin dokan da ba na Allah ba wanda ya saba wa musulunci yana da inganci yana da nagarta daidai ne to shi ma ka kaga mutane sun kasu kashe nawa kenan kashe uku wanda ya halatta aiki da wata dokan da ba ta Allah ba ya kafurta wanda yake ganin dokan da ba ta Allah ba daidai ne ko da bai ce halal ba ne shi yana ga ta yi wannan constitution din tsarin sa ya yi ya ba kowa yanci to shi ma ya kafurta amma na uku wanda yana ganin littafin Allah shi ne ku cancanta da abi a aiki da shi a hukunci da shi duk wata dokar da ba littafin Allah ba ta kiyaye yana bin wannan tsari ne saboda bayan da ya iya shi yasa hakuri yake rayuwa karkashin wannan tsari don shari'ar musulunci ba ta yadda ka ɗau makami kai fito na fito wai don faɗa da irin tsarin da baka da iko a kayansa ba kai gwargwadon ikon ka sai ka rika ɗabbaka dokokin Allah Allah ba zai tambaye ka dan me yasa Najeriya ba ta shari'a da Qur'ani saboda ba ka da iko a kai. amma Allah zai ma tambaya a iyalanka a gidanka a karan kanka me yasa ba ka bin dokokin Allah To wanda bai yarda da wahalacin su ba bai halatta ba ya ɗauki wannan dokoki da a matsayin alaƙa ɗaya ba yadda ya iya da su shi yasa yake ba da wannan kan shi bai kafirta ba to haka ake so mu'amalanci dokokin da ba na Allah ba. a inda kake da iko kake da dama to ka kawar da wani tsarin da ba na Allah ba kawo tsarin Allah inda ba ka da iko kuma ka yarda a ranka a zuciyarka ba daidai ba ne kai dai kana bi ne don ba da kai haka ka zo ka samu tsarin ma'aikata ne bakka da ikon canzawa amma za ka iya ƙoƙarinka ka ga ka kawo gyara da wannan hakurin Allah sai Allah ba zai kama ka da da laifi ba qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun suratul maida ayan sun zo kala uku ne ko akwai wanda ta zo fa ulaika humul kafirun akwai fasiqun ko akwai kuma wanne zalimin haka suka yi Allah ta'ala ya ce duk wanda bai kunci da wanda Allah ya saukar ba waɗannan su ne kafirai bisa wannan tafsiri da muka yi baya sun halatta wancan hukuncin da ba na Allah ba ko sun yarda da kyautatuwarsa wannan su ne kafirai Allah ta yi hatta wajen shari'a bai halatta musulmi ya kai hukunci zuwa ga ah, wata kotun da ba ta musulunci ba inda yana da dama da zai kai bai halatta ba ka ɗauki kanka ka kai wajen shari'a da ba ta Allah ba. hukunci irin na jahiliya a hukumar jahilai ke rawo to ya halatta kai wani ka yi kokarin dai a kwatanta dole tsarin shari'ar ya zama yadda ya zama amma akwai wuraren da ake kwatantawa akwai dama dama to kotuna na shari'a musulunci wanda za ka samu alƙalan in ba son zuciya ba an ba su yar wata dama da za su yi hukunci da littafin Allah hukuncin da ya shafi auratayya hukunci da ya shafi rabon gado da dai sauran hukunce-hukunce na na zamantakewa duk da su ɗin ma dai za su yi hukunci amma ba a cika zartarwa ba ko domin idan mutum wani ya kashe wani alƙalin shari'a musulunci zai yi masa hukuncin kisa ba ba za ka yi ba ko ana kashewa ba a kashewa to amma kai a matsayinka da kai hukunci ka sauke na Allah ba zai tambaye ka dan me baka yanke masa hukuncin da ya dace ba yanzu wanda bai sa hannu a aiwatar da hukuncin ba shi ne je aka tambaya a gaban Allah وقال صلى الله عليه وسلم وقال تعالى من شاء الله سبحانه gare shi yace ومن وما تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم حسن رواه ابن ماجه وغيره yace kuma matukar jagoransu ba su yi hukunci da littafin Allah ba manzo Allah ya faɗa wai ta khayyaru bi ma anzala min ma anzala Allah kuma suke zaba daga abin da Allah ya sauka da wani lokacin da aka samu sai a zaba abin da ya dace da san da ra- da san zuci abin da bai dace da ra'ayi ba sai a bar shi Eh, wani lokacin ai shari'a da tsarin Allah wani lokacin kuma a san zuciya ana zaba shi musulunci dole ne ka fito abin da Allah ya ce ko da kullu fi silmi kafa ba maganar ka zaba abin da ya daidai da ra'ayinka abin da bai ba daidai ba ka bari to suna zaɓa daga abin da Allah ya sauka illa ja'ala Allahu ba'asahum bainahum face sai Allah ya sanya wato tsananin su a tsakanin su alba'as shine shiddatul faqa eh ana fassara ta da tsananin talauci alba'as kamar da Allah ta'ala ya ce masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu ko a suratul baqara wa ana al-faqru shadid a wani waje kuma ana fassara alba'asu da yaki eh, da yaƙi tsananin yaƙi Eh, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wasabiri da fil ba'asa wadda ra'i wa fil ba'as a nan alfal yana nufin wa waqtu shiddatil qatl a lokacin tsananin yaƙi ba sa gudu to rashin hukunci da littafin Allah ko a zaba daga cikin dokokin Allah a yi wasu a bar wasu yakan janyo Allah ya ɗora mutane masifa na yaƙe-yaƙe na kashe-kashe kuma gashi ne yana ta faru tsakanin mutane a ba su mun bai naku samu yaƙi yaƙi tsakanin mutane to rashin bin dokokin Allah yana shi abin da ke sabbaba rashin zaman lafiya rashin samun kwanciyar hankali rashin tsaro a yi ta kashe kashe ko ga abin da ke faruwa ƙasar nan. sai ka samu musulmai ne da wani suna na wata ƙungiya ta ta'addanci suna kashe musulmi kamar satar mutane a kai hari har masallaci mutane suna sallah ko suna kabbara suna harbi sai kan so ne yana addini musulunci suke yi, ko ya kan jihadi suke yi. a zo masallaci a jefa ba ko ina za a je a kashe mutane ko musulmi da irin wannan daga shafin da ke janyowa akwai rashin hukunci yin hukunci ba da littafin Allah hatsari ne mai yawa wani hadisi da manzo Allah ya ce khamsun bi khamsin ko Imam Zahabi ya kawo cikin littafinsa na Al-Kabari yace wasu abubuwa guda biyar suna faruwa sanadiyar wasu guda biyar suna jawo su yace ce wa ma haka mu da yin karanta illa ku shafi mun kafa mutane ba za su yi hukunci da wani abin da Allah ya saukar ba ba shi sai talauci ya baba tsakanin gashi da in dai ana shari'a ba da dokokin Allah ba to an gama da bala'i talauci ko ta ina ko ba inda za a fita daga wannan sai an koma ga Allah shi yasa duk wani dukkan wani policy ko wani abu da gwamnati za ta kawo wani a maganin talauci ya magance talauci duk wani zamani sai kaji an kawo su dabaru wani yaƙi da talauci poverty alleviation survival fund wane ne yanzu ma ana yin wani ko da dubu ashirin da biyar ko talatin da biyar yanzu wanda ya magance talauci kuma hakan ma ba kowa ke ba ko sai ka gaba da mutane hamsin ka ji kwayoyin ci ya faɗo mai ya faɗo sai na zai magance talauci su dubu ashirin da biyar yau ko ɗan sakandare ka ce ga dubu ashirin da biyar ya ajiye ya rika zuwa makaranta ya hau abun hawa ya- ya karya ya yi kaza kwana nawa za ta ba balle mai gida da haka ba wani abin da zai magance talauci illa adalci abu abin da Allah ya ce ai adalci ai kasan tana da dukiya ai adalcin da kowa zai yi walwala arziki zai samu kowa shikenan amma baka isa ka cire mutane talauci wallahi baka isa ba komawa ga Allah shine zai magance dukkan wata damuwa da ake ciki Allah ba mu ikon komawa ga Allah shi yasa wata Allah ta'ala ya ce a abu a menene magana ahlul qura la fatahna alaihim ko walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi inda mutane alkariyu garuruwa za su imani su gudu ka Allah Allah ce da mu buɗe musu albarkoki ta sama da ta ƙasa albarka ko ta ina to amma saboda rashin bin Allah da yawan sabon Allah shi ya jawo noman babu albarka sai ga wanda ake yin buhu ɗari an dawo da ƙyar ake buhu goma damunar gasa nan ba irin ta da ba kogin ba albarka noman ba albarka kiwon babu albarka me ya jawo wallahi rashin bin Allah shi ya jawo da haka mu koma ga Allah mu dogara gare shi mu tawakkali Allah ta'ala sai ya yi mana dukkan halin da muke ciki shari'a da littafin Allah bin dokokin Allah shi ne babbar mafita ga halin da kake ciki a yau kuma kamar na ambata a farko gwargwadon damar da kake da ita gwargwadon abin da Allah ya dora maka kuma zai tambaye ka akai shi yasa ba daidai ba ne a ce za a yi za a tada kura a ce ai dole sai an yi shari'a ba a shari'a da littafin Allah ai Najeriya kasan kafirai ne kasar wannan kuma kuskure ne ba wannan ne ma'aunin gane ƙasa ta kafirci ba wai da ana shari'a da constitution ko shugaban kasa ba musulmi ba ba shi ne ma'aunin ganewa kasa ta kafirci ba ana gane kasa ta kafirci ne idan ya kasance ba a tseda alamomin bautar Allah a wannan kasa ba a salloli guda biyar ba kiran sallah ba sallar juma'a ba sallar idi duk wani abu na alama addini ba a yi to ita ake cewa ardul kufri ko darul kufri amma da mana kuna salloli biyar ana sallar idi ana karantarwa ana wa'azi ana tarika na addini ya za a ce kasa kuma ta kafirai to irin wannan da ya ga irin hamasan ne ya sa a san wasu su ware su da karfin da ya zai an yi shara an sha sa mai yin haka ko a ziga mutane a ɗora musu wata hamasa marar marar kan gado a ce wai sai an yi jihadi ta yaya za ku yi jihadi ba ku da tanadi ba ku da ai manzala ba ku fara jihadi ba sai aka ɗauki shekaru ana dasa aƙida imanin yadda su tukuna sai da aka shekara goma sha uku abin ka ba jihadi ana kakkashe masa mutane ma Allah bai ce ya yi jihadi ba sai da aka yi hijira a kowa madina sannan aya ta sauka udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu don haka ba daidai bane a ce za a ɗauki makamai a yaƙi gwamnati sai an yi shari'a sai an yi kaza ko wasu ma su yi hijira eh wai ƙasar da muke rayuwa ko garuruwan garin kafirci ne da aka yi suka ware wani garin su a jihar Niger shekaru kamar goma sha da suka wuce ko wani gari da suka sa masu dawo ko daru ne ko mene ne wai su sun ware ne daga cikin ku ko ba ku da imani addinin ku bai wanda suka ware amma ƙarshen tarwata gari to ba daidai ba ne ba mutum ya ce zai tsokalo faɗa da sunan jihadi saboda tsananin zafin addini wannan bai halatta ba ba a jihadi sai an yi akwai matakai masu yawa akwai matakai masu yawa musulunci bai yarda da kullum bana ba Eh, bai yarda da wannan ba a zauna a fahimci addinin ba tukuna mutane su gane addini imani da tsoron Allah da sa zukatan mutane to matakai matakai Allah ba zai kama ka da matakin da baka da iko a kai ba shi yasa manzon salama yana raye da ransa yana nan akwai gumaka da yawa gumaka masu yawa sun gumaka iri iri a dakin ba har da gunki ma da aka ce annabi ibrahim ne akwai wani gunki da aka ce annabi isma'ila ne tsawon shekaru yana fuskantar da kuma ya lafe sunansa ya ibada bai ce bai dauki mataki a kai ba saboda a lokacin babu karfi babu tattare ko amma ana nan ana nan sai da aka yi hijira shekara ta takwas bayan hijira da ya fata wa makka to anan da ya rusa wannan gumaka saboda yanzu an samu tafki ne ko yawwa nan da ya shigo ka'aban ya rika rusa gumakan yana karanta aya wa kul ja'al haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa duka ya rusa wannan gumaka to kaga wani lokaci guda ka ce sai an yi gwagwarmaya eh zamanin shekarun ba haka kawai zaka ja na kabbara a secondary school ai ta kabbar Allah wai jihadi za a yi wani wanda zaka zanna da shi ya karanta ma izo ɗaya na Qur'ani ba da iya ba amma ya ɗauki cutlass an yi ta samun rayuwa a makarantu a kashe arna a ce ai sun yi kaza wani ya zagi annabi ai ta hayaniya to wannan ba tsarin shari'a ba shi musulunci mai tarbiyya a kasar shi an san musulmi da tarbiyya da kuma amana haka ko kuna da lafiya a gari da kirista bai halatta dan wani abu ya faru a abuja ko wani ko kawai dauki makamai a farin su ana ta kashe kashe ana kore kore wannan mu- ba jihadi ba ne kwata kwata duk wanda ya ce malam jihadi ne bai san me jihadi ba. ai akwai amana tsakaninka da kafirin da kake zanta da shi lafiya bai zagi addininka ba bai cutar da kai ba kuna da na tsawon lokaci amma ce kawai dan wani musifa ta kunno kai shi ke nan kwakwan ku duba wanda ya faru a 2011 post election violence wannan abu baya da kyau ko kaɗan musifa ne haka kawai aka baka ya tabbashe kusan shaguna ana ta kone kone ana kashe kashe kuma karshe abin da ya biyo ba ai bai kyau Allah ya saboda to da haka ne lalle ne mu yadda cewa tsarin Allah shi ne gaskiya duk wani tsarin da ba na Allah ba ba mu yadda da shi ba wannan halaka ne kuma kafirci ne ko da muna rayuwa karkashin tsarin ya zama kullum muna tunanin in Allah ya ba mu dama za mu canza da abin da yake shi ne Allah ya ala ya da shi shi yasa wani hadisi manzo Allah sallama ya ce man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata ala shubatin min nifaq duk wanda bai yi jihadi ba kuma bai sa a ransa niyyar yin yaƙi ba duk sanda jihadi ya zo bisa kone na jihadi ya cika bai sa a ransa zai fita ba to idan ya mutu zai mutu a bisa wani reshe na munafurci da haka ko da ana wannan tsari kullum ya zama tunaninka a samu wata dama da za a kawo canji a kawo gyara tsarin mulki da ake a kasar kullum tunaninka Allah ya kawo wata dama da za a samu a dawo da tsarin mulki na shari'a kullum tunaninka ke don wannan demokuraɗiyyar ba tsarin Allah ba wallahi tsari ne na kafirci shi yasa take cike da zalunci idan ka lura da kyau kaga salon da ake zaben shugaban ma babu adalci ai ƙuri'a ne kawai ko da barayi da yan fashi da mazinata da kowa zai je jefa ƙuri'a idan ƙuri'an mutanen banza ta fiya sai mutumin banza ya ci kowa da ƙuri'a amma tsarin allah ko ba a ba kowa dama ya je ya zaɓe ba masu hankali ake tsamowa su za su zama shugaba haka tsarin shari'a yake masu hankali ake zamowa sai a kafa wani kwamiti na shura to su ne suke da alhakin su fudda shugaba ai kasan mahaukaci ko dan kwaya ba zai zama mutumin kirki ba saboda in ya zama mutumin kirki zai hana shi harkar da yake ko to sai aka ce a zamu mutum masu hankali su ke fudda shugaba daga cikin mutane irin wannan tsari sai na umar ya bi a lokacin yana jinya gabanin yanzu ya kafa shura mutane shida ya ce su fudda shugaba daga cikin amma ce ban da ɗansa ɗansa yana cikin kwamitin amma ce ba shi za a ɗaya ba kaga wani sauran adalci ko kuma ɗan nasu ma sahabi ne mai nagarta abdullahi ɗan umar amma ce shi yana da ƙuri'an zaɓe amma ba shi za a zaɓa ba shi ne suka zaɓo sai na usman to da haka ashe duk tsarin da za a ce wai kowa da kowa ya fito ya zaɓa kowa na da da ya alba- yana da damar faɗin albarkacin bakinsa ya fito ya zage-zage ka ci mutuncin kowa da sunan yancin walwala wannan ba tsarin Allah ba. ko shugaban da yake kai yayi wasiya in na mutuwa ne gaje ni, ya halatta duka salo ne na na shugabanci a musulunci amma irin wannan tsari gaskiya ya saba ma shari'a ta yi hannun riga da musulunci kwata-kwata tsari na dimokuraɗiyya da haka ya kamata mu san wannan mu sa a ranmu cewa muna rayuwa ne bisa larura ba za mu janye mu ce musulmai ba za mu shiga ba bayan da za a yi haka don aka ja baya kuma sai a ba su dama gurbatattun kuma su ta shiga amma dole na kirkin su yi kokarin shiga amma da wace manufa da niyyar kawo wa gyara ba da niyyar kai ma ka